الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقرة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wata'ala wanda ci gadarawarsa yau muna wuni na takwas a wani wata mai alfarma wata mai girma wata ramadan wata na tara kalandar musulunci hijirar manzala sallallahu alaihi daga maka zuwa madina 1446 daidai da takwas ga watan uku miladiyar isa dan maryam 2025 daidai ubangiji Allah kai mana jagora muna karatu daga nan masallacin kofar gina alhaji bayan doro gwaningi da ke jihar bauchi a mun shiga surul hujurati satin da gabata ko zarafin da gabata mun yi bayani akan abin da surat take karantarwa da kai tsaye za mu shiga cikin suran ne ita sura a jerin surori ita ce sura ta 49 a jerin surori sannan tana da ayoyi 19 a 18 ne ko 17 ta fara da bismillahir rahmanir rahim sannan afwan surarin madaniya ce wato madina aka saukar da ita bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين تقد بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم
surar ta fara da wata doka ta koya ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata tarbiyya da za ta kasance tsakanin manzon Allah da sahabbansa Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kada ku gabaci gaban Allah da manzansa akan wani hukunci duk wani hukunci ka bari sai Allah ya ce ka yi ka bari sai manzan Allah ya ce ka yi idan harka ta yaƙi ne sai an ɗora ka akan hanya idan harka ta ibada ce sai an ɗora ka akan hanya yana so ya gaya maka shi mutum musulmi a gudan kansa bai da zaɓi abin da aka ce ƙalar lahu ne ƙalar rasul manzan Allah ya ce ka yi Allah ne ya ce ka yi idan ka tsaya haka ka huta wattakullah ku tsoron Allah kenan gabatar da wani hukunci a gaban manzan Allah ba tare da manzan Allah ya hukunta hukuncin ba yana jin mutum ga hallaka jin tsoron Allah shine ka jira manzan Allah ya hukunta hukuncin ya la saminu alim lalle Allah mai ji ne kuma masani ne masu kallon social media suna ganin inda malamai suke kai da kawowa abin damuwar abin bakin ciki tun ƙananan malamai suna yakar junansu yanzu abin har ya kai ga manyan malamai abin har ya kai ga manyan malamai don Allah malamai a ji tsoron Allah idan za a koyar da mutane addini ya kamata malami ya raba dawarsu biyu akwai mu'amalarsa da ɗalibansa daban akwai mu'amalarsa da sauran jama'a daban mu sauran jama'a wadda malami zai mana wa'azi abinda muke so ya gaya mana ya ɗauko hadisi ya karanta mana sai ce wannan hadisin ingantacce ne saboda kaza wannan hadisin mai rauni ne saboda kaza abinda ta kawai muke so muke kenan amma ka zo kana kanta da usulul ilimi na hadisi a gurin tafsiri sai na ganin ba bukatar wannan yanzu ɗalibinka ne a makaranta yake bukatar wannan amma mukurin da ko hadisi karanta mana shi wannan hadisi ingantacce ne karanta mana hadisi ka ce wannan hadisin ba ingantacce ba ne da dalilai ba dama ka ce hadisi ba ingantacce ba ne sai ka zo da dalilai ba dama ka ce hadisi ingantacce ne sai ka zo da hujjoji amma a zo a wannan hadisi mutawatir ne a wannan hadisi zanni ne a wannan ahad ne a wannan karatun aji ne na ba mun gane karatun aji ne laka malamai don Allah a ji tsoron Allah shi sa lake cewa in za ku yi wa'azi to ku yi da hikima da ka ana yin wa'azi jama'a za su fahimta ana wa'azi ne da harshen da jama'a za su fahimta shi sa Allah madaukakin sarki da ya aiko manzannin kowanne al'umma ana kawo manzo ne a cikinsu wanda yake jin yarensu suke jin yarensa shi kuma sai aka ce in zai wa'azin yayi da hikima dan akwai kalmar da zaka faɗa maimakon a fahimce ka yanzu ba za fahimce ka ba za ku tsoron Allah Allah yana ji Allah masani ne in ka hau kan kujera kana kallon kyamara dan ka kure ilimin ka ne masu saurari sai kai mai ilimi ne wala Allah sani kallon kyamarar bai rinjaye ka shedan ya shigo al'amarinka ka ji ka isa ba ka huta sai Allah ya ce
ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi fawqa sawtin nabi wala tadharu lahu bil qawli ka jahri ba'd بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا يا كما إيماني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي kada ku ringa daga muryoyinku fiye da muryar annabi sallallahu alaihi wasallama wala ta jiharu lahu bil qawli kuma kar ku bayyana masa wata magana ka jahari ba'dikum li ba'din kamar yadda kuke magana da sashin zan ce alarma kai alarma ko to bayan wani magana ke annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana manzo Allah ne ta girmamawa irin magana zan yi da kai ta sha bamban da irin wanda zan yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko sunansa zan ambata abinda shari'a ta ce min na ambata sunan manzan Allah bisa ladabi kada na ambata sunan manzan Allah da rashin ladabi umarni ne daga Allah da kada ku daga muryoyinku fiye da muryar annabi sannan kada ku rinka maganganu da annabi irin yadda kuke yi da junanku in kun yi haka an ta habata a malukum aikinku za su ɓaci wa an tumla ta shi'urin kuma ku sani ba kenan rashin tarbiyya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye ko baya raye zai haifar da mutum ya asara ayyukansa don haka mu girma manzan Allah mu kare mu mutuncinsa mu girma manzan Allah mu ba da jininmu don manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu ba da duk abin da muka mallaka don kare mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan aya ta sauka ya ku masu imani kada ku ringa daga muryoyinku fiye da muryoyin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani sahabi walid bin aqaba shi mutum ne wanda yake da murya sama-sama da aka yi zan zai yi magana da manzan Allah muryarsa tana sama-sama da manzan sallallahu alaihi wasallam sai yake zargin kansa kamar saboda shi ne ma wani ayat sauka kawai sai je gida sai ya ce wa matarsa ya shiga ɗakin da yake aje doki ko makewan da yake aje doki ya ce ta kulle mar kofarsa ya kama kuka ya kama kuka yana nan sai Allah ya san yana zai da shi shi ba zai fito ba don yana gadon wannan aya ta sauka a kansa ne tunda shi mutum ne mai murya bayan an kai wa manzan Allah labari manzan Allah ya ce a kira shi ba ka so ka zamo tare da ni ba ka so a kashe kashe hidi daga nan ya nutsu hankalinsa ya kwanta kenan sun sahabbai kullum a tsorata suke fiye da mu kullum a tsorata suke fiye da mu shi yasa lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya gaya wa manzan Allah munafukan da suke madina manzan Allah ya kira abokin sirrinsa ya gaya masa sunan munafukan da wane da wane da wane da wane da wane lokacin da umar ya zo mutuwa sai ya ce a kira shi ina haɗa ka da Allah ka ji tsoron Allah a cikin waɗanda manzan Allah ya gaya ma akwai sunana a ciki an kan zabi kwanta ba akwai sunana a ciki ka ji tsoron Allah ka gaya mun gaskiya ya ce bai dace kuma na bayyana sirrin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan bai gaya min na gaya ma wani ba amma dai kai baka ciki daga ne hankali sai kwanta sai kira ɗansa abdullahi ka je gurin aisha ka ce ina neman alfarma idan na mutu abus ne kusa da abokaina kabarin manzara sallallahu alaihi wasallama da kabar abubakar siddiqu ta ce ayya da wannan gurin na ajiye shi ne don kaina domin karamin guri ne amma tun da umar ka tambaya ba laifi na yadda na amince duk da haka abubakar umar ya ce wa abdullahi bayan na mutu kar ku ya dauka sai kun sake tambaye ta in ta ce eh abu da gurin ta ce a to a kai ku can bikiya Aisha ta amince daga nan aka zo aka sa Umar kusa da abokansa kabar haka yake a jere misali wannan kabarin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kabarin Abubakar kuma haka an gane kabarin Umar kuma haka ba haka aka ajira ba ai ba tarbiya ciki ko dole haka aka saba iya matsayinka iya gurbinka sai Allah ya ce a ya lizi da amanu oka an karanta ko su gaba Allah ya ce innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi lalle waɗanda suke a rage muryoyinsu a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ulaiikal ladhina waɗannan su ne waɗanda imtahana Allah qulubahum Allah ya tsarkake zukatansu waɗannan su ne waɗanda Allah ya jarabci zuciyarsu litakawa saboda takawa lahum maghfiratun wa ajrun azimun suna da gafara da kuma lada mai yawa wancan bawan Allah da ya kulla kansa yace yana ganin wannan aya kamar a kansa ta sauka yayi kokari ya rage muryarsa ba irin muryar ta asali ba dan kwaikwayon wannan umarni na Allah tabaaraka wa ta'ala zaka abin da ake so da kai idan ka ji wata doka daga wajen Allah ta umarni na aikatawa ko ta umarni na bari yi ƙoƙari ka bari ka yi ƙoƙari ka aikata shi ne musaltuwa da umarnin Allah ba ka ji ka kau da kai ba da ni da ku ni da na karanta dokar na gaya muku ta lazumta a kaina kuma da kuka ji da ni da ku duk ɗaya ne ta lazumta a kanku ba za a keɓe ni a barku ba ba za a keɓe ku a barni ba ثلاثي
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم
kusan duk inda yake mu- da mutumin ƙauye ɗabi'arsa ta sha bamban da mutumin da yake cikin gari shi mutumin da yake ƙauye akwai jafa'i akwai wauta mutumin ƙauye akwai wauta idan sun shigo madina suna kwalawa manzan Allah kira ya Muhammad ka fito muna jiranka daga murya Allah yake cewa innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati lalle waɗannan da suke daga murya suke kiranka ta bayan dakuna aksarhum la yaqulu mabiyan su ba su da hankali walau annahum sabaru da a ce sun yi hakuri hatta takhruja ilaihim har ka fito ka same su lakana khairan lahum da fi alkhairi gare su wallahu ghafur rahim amma Allah mai gafara ne mai rahama da haka malamai suka sa wata ka'ida idan kana da malami kana zuwa karatu gurin sa ran da ka je ka samu malam bai fito ba nemi guri ka zauna kar ka aika kar ka aika kar ka yi waya jira har ya fito aikawar ko buga waya na daga cikin rashin tarbiyya ga ɗalibi da malaminsa kenan ko tambaya za ka yi wa malaminka ya kamata akwai tarbiyya a ciki ko tambaya za ka yi ma wani malami ya kamata akwai tarbiyya a ciki ko wannan karatun da muke yanzu idan za ka yi tambaya ya kamata akwai tarbiyya a ciki yadda Allah ya ɗora mu kana kawai tafiya a keke ko a mashin kowa kafa sai ka kuma mai wani kwalla mai kira malam malam malam sai gaban ka ya faduwa wallahi da man na son ji gidanka ne wallahi man da man na rotan baya ne wannan ba a kwari shi kunya a ciki akwai kuma renin wayo akwai kuma rashin tarbiyya a ciki matsala ce ta addinin ka baka tuna ba sai da ka ganshi kuma yanzu ka zo daman za ka je gidan so kai wani ka je gidan mana dan ka ganshi sai kai hakuri ya je gidan ka je gidan sai ka tambaye shi ina imam malik Allah ya kara masa yarda in aka gome da fatawa da zai karanta nassi in dai nassi zai karanta sai ya ja wanka sai ya ja alwala sai ya ja canza kaya don girmama hadisan manzara sallallahu alaihi wasallam to wannan ka tambaye shi a titi zai ansa ba in bai ansa ba kuma sai ka ji haushi ai malaman na kaza kaza kaza to komai za ka yi don Allah ka kyautata shi da ka wadda suke kiranka ta bayan ɗaki suna daga murya da sun yi haƙuri ka fito ka same su da hakan ya fi musu alkhairi amma dai Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne babu wani laifi da dan adam zai aikata shi ya ɗeba tsammani daga rahamar Allah babu shi ina shirka ce mafi girma a laifin da ake wa Allah to idan kai shirka ka tuba Allah zai yafe maka shi in ku Allah zai yafa laifin shirka to babu wani laifi a duniya dan adam zai yi ya nemi tuba Allah bai yafe masa ba sai dai in ya zo mutuwa ne amma lokacin da mala'ika ya zo kanka mala'ika ɗaukar rai zai ɗauki ranka to in ka tuba a lokacin tubar ba ta da amfani Allah ba zai karba ba dan da yana karban irin wannan tubar da ya karbi tubar fir'auna Allah ya ce
ya أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
Allah ya ce ya aiwa lazina amanu ya ku masu imani in ja'akum fasikun binaba'in idan wani fasiki ya zo muku da wani labari fata bayyano to ku yi bincike an tusibu qauman bi jahalatin kar ku je ku samar wa wasu mutane ku afka musu bisa rashin sani fatusbihu ala ma fa'altum nadimina sai ku waye gari akan abin da kuka aikata kuna nadama akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ya tura shi zuwa kabilar Banul Mustalak yaje karbo zakka Al-Walid bin Uqba da yaje su kuma mutanen garin sun yi cincirundo suna jira ɗan aiken manzan Allah mai karɓar zakka sallallahu alaihi wasallama shi kuma da ya hango su sun yi cincirin do sai ya canza tunani sai shi ɗin shiga zuciyarsa ka yana ganin fa waɗancan fa taruwan da mata lafiya ba ce kada ya je su far masa sai ji tsoro kawai sai ya dawo ya rasulallahi na je sun ce ba za su ba da zakka ba ba za su banza da hankali sai tashi ransa ya faci to sai Allah saukar da wannan aya yana farkar da manzan Allah da wata ka'ida ta jin labari ya ce in ja kun fasiku bi na bai wata bai daga jin labarin da wani zo maka da shi sai masa shi fasiki ne tukunna yanzu labarin inda na ɓaci ne na ɓatanci ne to wanda zo kai labarin na ɓatanci to sunansa fasiki ba zai sauka daga sunan fasikanci ba har sai in labarin da ya faɗa gaskiya ne da aka Allah ke gaya mazan salama in wani fasiki ya zo muku da labari to ku yi bincike tukunna kafin ku yi hukunci don me sai yanzu wannan mutane suka ce da aka ce sun hana zakka manzala idan ya dauki makamai da yabi sojoji aka je aka yake su to akan me aka yake su kuma kaga sai a waye gari kuma cikin da dama za a kuskure ne inda ya labarin fatanci ne kowane iri ne dauke shi ƙarya ne dauke shi fa'ai ba musamman ya fito daga wajen musulmi musulmi duk inda ke mutumin kirki ne musulmi duk inda yake mutumin kirki ne sai dai idan rashin kirkin kuma ya bayyana a wannan gurin abin da ya yi to bai da kirki a wannan gurin amma ba a duka rayuwarsa ba kuma an bai fitar kuwa wannan gurin bai da kirki wannan laifin da ya to bai da kirki a wannan laifin kaga kenan bai cire masa rigarsa ta imani ba bai cire masa rigarsa ta musulmi ba amma dai wannan gurin da ya yi laifi ya yi laifi mai laifi ne daga sauran mu'amaloli za a yi da shi ba mai laifi ba ne wani shi ne ƙa'ida ta musulunci Allah sawaka sai Allah ya ce واعلموا أن يَجِدْنَ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم wa'alamu ku sani an na fikun rasulallahi cikinku akwai manzan Allah kaga kidantin da akwai manzan Allah a cikinku ba ku da zaɓi ba ku da ra'ayi ba ku da hange ba ku da wani tunani sai nasa lau yuti'ukum fi kathir min al'amri da a ce yana muku biyayya cikin wasu abubuwa da yawa cikin wasu lamura da yawa a ce duk abin da kuka faɗa sai ya amince in kun ce kaza sai ya yarda la'anittu lada kun takura da kun shiga wahala za samu matsala walakin Allah sai dai Allah habbaba ilaikumul imana ya sa ku kuna son imani wa zayyadahu fi qulubikum sannan yayi muku ado da imanin a cikin zukatanku wa karaha ilaykum al-kufra Allah yasa kuma kuka kyamaci kafirci ba ku san kafirci wal fusuqa Allah yasa ba ku san fasikanci shine ba ku san ƙarya ba ku yin ƙarya ƙarya ba sufar musulmi bace annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama duk wani laifi na saban Allah da ake yi musulmi zai iya yi amma ban da ƙarya shi ƙarya ba sufar musulmi bace na daga cikin abin da kafurai makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ba manzan Allah da shi har suka mai su suka same suna Aminu amintacce saboda shi mai gaskiya ne wani mai waka ke waka in zaka faɗa faɗi gaskiya komai ta kaja maka kafiya kar ka ji tsoron faɗin gaskiya dan zaka rasa wani abu naka kada ka tsoron faɗin gaskiya dan zaka rasa rayuwarka faɗe ta komai taka ja maka biya bukata ta biya da haka Allah ya sa kuka kyamaci ƙarya wal isyan sannan kuka kyamaci sabawa Allah duk abin da Allah ya ce a bari mutum bari yake yi ulaika kuma rashidu wa'ina sun shiriyu su da suke kan hanya daram fadala min Allah wa ni'ima wannan fa wata falala ce daga Allah da ni'ima Allah yayi ka musulmi babu wata ni'ima a duniya da tafi wannan a gurinka Allah yayi ka musulmi yasa ka mai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yasa ka bai bin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba ta ba hoshi wai kare yace aka ce ana biki a gidan ku to gani a kar idan sunnar ba a ganta a aikata ba ai ba sunna idan musuluncin ba a ganshi a aikata ba ai ba musuluncin daga shi musuluncin ba harshe kawai ake faɗa ba ana kullewa a zuciya sannan gaɓoɓi kuma su yi aiki shi ne musulunci wallahu alimun hakimun allah masani ne allah mai hikima ne da wancan wanda ya yi ƙarya saboda wani zato ko wani tunani to ƙarya ba yake musulmai ba to yanzu wannan ƙarya da ya yi ya cire shi daga cin sahabai ko sahabi ne sahabi ne an gane sahabi ne Allah ya ce وإن طائفتان اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى
wallahi bawan Allah idan ka wata hanya ba ta koyarwa manzon Allah ba sai ka sha wahala addinin musulunci addinin sauki ne amma idan ka tsangumi kanka ka takura wa kanka to nan gaba su yafi ƙarfinka yanzu da ko biya guda ɗaya ta daurin aure mai shari'a ta zai daurin aure ne ina sadaki ne ko bayan an samu muhalli miji da mata sai kuma samu mai sadaki sai a sami mai siga sai mai sai shaidu ko sai aka ce shaidu adalai sai aka ce wayanzu ba adalai wayanzu ba adalai da aka tara mutane da yawa ƙila a ce a samu adali mai wannan magana bai adalci ba wallahi mai wannan magana bai yi adalci ba bai yi amfani da wata hadisa ba zannu bil mu'minina khairan kai wa mu'minin san alkhaidaka duk wani musulmi adali ne duk wani musulmi adali ne mai adalci ne sai dai kamar yana faɗa in rashin adalci kuma ya bayyana to shi shi ba mai adalci bane amma in rashin adalci bai bayyana ba to shi adali ne da haka mutum biyu uku hudu za su daura aure a ga mun huta da sadaki ya shiga ko bai shiga ba an je an gayyato wancan an gayyato wancan an gayyato wancan an zo an taru sadaki nawa kaza bai shiga ba ana bi bashi dala ta yi tsada naka sadaki ma ya tashi me alaka zala da sadaki me alaka zala da sadaki dala ka kawo ina naira ka kawo to na ruwa naira su da dala kaga da muka kauce wa shari'a sai Allah ya horar da mu akan wannan muka can wahala akan sadaki malam sadaki da jejeniya ce tsakanin mai aure da wanda za a aura kawai shikenan yarjejeniya ce tsakanin mai aure da wanda za a aura idan mazawara ce tsakaninka da kai da ita abinda ta yarda maka sadaki shine sadaki idan budurwa ce abinda waliyyarta suka yarda maka shine sadaki to wai shin addu'a ma gundawar aure shari'a ce sunna ce sharadi ne ban za kai malam kace kai ba za ka daura ba sai ya kai kaza kar ka daura na baka na karba shikenan ba shi ke an gama na aurar ma da yata kan sadaki kaza na aura na karba shi ke an gama to ka rike adawar karka yi wai malam wace shi ba daura aure ba sadaki bai kai ba ina to ma ado ne kai ba kai kulhu Allah ba ba kai yaya salatin annabin bane saboda Allah da haka kin bin shari'a sai mutum ya shiga wahala shiga takurwa wani na son ya auren ya kasa yana da abin da zai iya yin ciyar da ita yau da gobe amma a tara wannan sadakin a lokaci guda dubu ɗari da hamsin wallahi ba zai iya ba sai a haramta masa aure mai annabi ce ne idan mutum ya zo muku yana son auren yarku idan kuka yarda da shi da ɗabi'unsa ku aurar masa in kuma kun ƙi za su barna Allah sawaka mun shiga wata tarbiyya ta zamantakewa tsakanin musulmi da musulmi bahaushe ya ce zo mu zauna zo mu saba ba dama a zauna tsakanin mutum da mutum wata ba samu shajara ba ba samu misunderstanding ba to idan an samu shajara ya za a yi aure waje mu shajara ba a so musulmai da musulmai su zauna suna gaba da juna shari'a ta hana to da ka sai aka mana magani da wancan da wancan ba sa zaman lafiya makoci da makoci ba a zaman lafiya mata da miji ba a zaman lafiya to sai shi rasu ga yadda za mu yi aka ce wai ta'ifata ne minan mai naka tattalu idan wasu ɓangare biyu na mumine suna fada kaga duka mumine aka ce musu kenan fadar da suke yi yanzu bai fitar da su daga musulunci ba bai fitar da su daga imani ba har yanzu masu imani ne wannan faɗan ɗabi'a ce ta ɗan adam to da aka san ɓangare biyu suna faɗa fa aslihu bainahum wato ku kuma sai ku musulmu sai ku gyara tsakaninsu fa in bagarihi dawama alal ukhra in ɗayar taiwa ɗaya shishigi kai ɗan jimmai zo kai gambo zo mai sulhu mai haɗa ku mu zo mu warware sai gambe ja a haɓa ni ba zan zo ba shi ba zai zo ba ɗan jimmai kuma sai ya zo gambe ya shi ba zai zo ba to ya zabi sai ya ce faƙatilun lati tabghi hatta ta bai la'amurla to wannan da ta ƙidin da ku masu sulhun da shi ɗaya ne da ya sulhun sai a tara kan waccan a kansa ko a kansu a yaƙe su hatta ta bai la'amurla har sai ya dawo zuwa ga lamarin Allah har sai ya miƙa wuya ya yi da ya sulhu yadda ka sa bayyana muhimmanci kenan dan mutum yaƙi ba za a bar shi ba dan yaƙi bai gagar kowa ba sai abin ta karfin tsiya sai ya ba da kai abin yana da muhimmanci ke da kalmi wasa da abin kalmi sakaci da shi fa'in fa'at idan ya dawo fa asluhu bainahuma bil adli wa qasatu to sai ku yi sulhu tsakanin da adalci kuma ku yi adalci a wajen sulhu kar ku zalunci kowa inna la yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci Allah yana son masu adalci don Allah a unguwarku mutane nawa ne kuka sani ba sa zaman lafiya kuka kyale su sai ku aje kotu kotu a shari'a don na kai ka kara ko ka kai ni kara ba gaba take sawa ba amma al'ada in ka kai ni kotu to banda maki kamar ka haka in na kai ka kotu ba ka da maki kamata a al'adarmu mu to tun da musun haka ne kar mu yarda da wancan da wancan su je kotu tun da musulmai ne kar mu yarda da wancan da wancan su je gurin yan sanda tun da musulmai ne kwanakin baya gwamnatin jihar bauchi sai ta yi kwamati da kundin tsarin kwamatin aka zo da ningi a gaban mai martaba sarkin ningimar ga Allah gafarta masa ya tara hakimai dagatai masu unguwanni limamai da malamai mai matawaji ya tara su aka zo da wannan kundin aka ce ga kundi an baku layin sulhu a cikin kundin an raba sulhun kashi biyu akwai 'yan sintiri akwai dattawa masu yin sulhu a masallaci ko a kofar gidan mai unguwa su yan sintirin za a samu matasa ne wanda yadda zai yi sabil a rubuta sunansu a kawo su gurin hakimi ko dagaci a kawo su gurin dpo a gansu a ba shi sunakinsu su suna patrol ne a gari sannan za su rubuta wa DPO a unguwarmu ba ma san kaza ba ma san kaza ba ma san kaza ba ma san kaza to na ka'idojin da ka mu yanzu zamu yi a patrol ne akan waɗannan laifuka duk wanda maga yayi wannan laifin za mu hana ya ba DPO wani da kan dare yayi sai ku tashi ku kare unguwarku ko kuma dattawa abin da aka ce ku kuma ku yi an samu matsala tsakanin wani da wani to a zo a zauna tsakanin miji da mata a zo a zauna tsakanin aboki da aboki a zo a zauna tsakanin makoci da makoci a zo a zauna a gyara na rantsi da Allah tun daga ranar da aka ba da kundin nan aka rike har yanzu ba abin da ya canza kun san me yasa ba kuɗi za a bayar ba don yan siyasa sun bata mu in taro aka kira ka sai an baka kuɗi duk abin da aka saka sai an baka kuɗi daka sai ya shafi taron addini ma taron da zaka a saka gyara kanka da kanka wai sai an baka kuɗi kafin kai shi sa sai muka sake shiga wani ɗimuwa yau zaka ji makotan kai na ihu barawo sai ka sa gyara mayafi ba za ka fito gudunmawa ba kana jin tsoron karkar a raunata ka ko a kashe ka to da laifin yana kan waye yana kan mu ne mu a yi nasu ko yana kan su wanda ka ba kundin wa alaikum assalam na'am na'am Mm, Allah ya ce إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم Mm, واتقوا الله لعلكم ترحمون innamal mu'minuna ikhwatun lalle mu'minai yan uwan juna ne shi musulunci ba ruwansa da jini a'a zaka ga wannan jinin ku ɗaya da shi kabilar ku ɗaya da shi amma in ba musulunci tsakani ba dan uwanka bane ina ba ta mun gane daka lokacin da muhajirai suka yi hijira suka koma madina sun bar matansu a makka sun bar 'ya'yansu a makka sun bar dukiyoyinsu a makka sun zo madina mutanen madina masu karɓar baƙi ne manzan allah sai ya kama hannun mutumin maka ɗaya sai ya kamo hannun mutum madina ɗaya ce na haɗa ku yan uwantaka to wannan yan uwantakar ta fi wanda suka fito jini ɗaya dan a lokacin ana gane juna ma mutumin maka ya gaji mutumin madina ko mutumin madina ya gaji mutumin maka saboda me saboda karfin musulunci lokacin da ko musulmi dan uwan musulmi ne to mu duba cikin mu wannan yawantaka tana tana har yanzu ko ta tsaya sai ce ba ta nan wannan yawantaka domin dan uwanka ne yi abin da yake bukata kurin ya ga gazawarka dan uwanka ne musulmi abin da yake so ya ga ka samu matsala a rayuwarka kaga bai amfani da wannan kalmar ba innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum mu'minai yan uwan juna ne ku gyara yan uwantakar da ke tsakaninku wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun dan in kun yaka za a yi muku rahama amma yanzu ina zaune ina karatu a nan zuciyar wani a cikin nan yanzu tunanin da yake a kaina daban haka ne haka ne ya koya ku kowa tunanin da yake wa dan uwansa daban kaga yan uwantaka mai bi amfani da ita bakin in dai ba za mu su alkhairin da ya same ni ya same ka ba yadda nake so in shiga aljanna kai ma ka shiga idan kuɗi na samu kai ma ka samu idan alheri na samu kai ma ka samu idan matsala na samu kai Allah sa karka shiga matsala shi ne wanta kare in ni na shiga to kai karka shiga kai kuma sai ka mun addu'a yanzu idan in fito kar mu ta Hausawa ka san ba fashe mugu ne ana gane mutane ko al'adar mutane da karin maganar mutane karin magana in ji malaman adam yana nuna ɗabi'ar mutane a karin maganar bahaushe yake cewa idan jifa ta wuce kanka ta faɗa kan uban kowa ai mugunta ce wannan to musulunci ba haka yake so ba shi kai in gaggaji wa makogoi za ka yi ka tare ko za ka halaka tare ta don ka ta fada kan uban wani Allah zai baka lada sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون wata tarbiyya da Allah ya dora mu akai mu musulmai yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani la yaskhar qaumun min qaumin kada wasu jama'a su yi ma wasu jama'a izgili kada wani mutum ya yi ma wani mutum izgili wato kada mawadaci ya yi ma talaka izgili ko kuma kada mai imani wanda ya tsara dokokin Allah ya yi ma mai aikata sabo izgili duka magana biyu ko ne ya dauka wasu mutane guda biyu daya mai kokarin aiki duka musulmi ne daya kuma baina baina ne to mai kokarin kiyayewa ne yana mai wa'azewa da ka daina abin da kai nan ba kyau har ta kai ta kawo yace kai wani hukuka to ma Allah ba zai yafe maka ba Allah ta to dan me wani ko zai ga tsakanin bawa da ubangijinsa to shi na yafe masa kai ko na bata ayyukanka gaskiya shi na yafe masa kai ko na bata ayyukanka daka idan Allah ya zabe ka ya dora ma tsantsani idan wanda bai tsantsani kamar ka ma damar shi musulmi ne to kar ka yi masa izgili ko kuma kai Allah ya rufa maka asiri ka fi ƙarfin abin da za ka ci ka fi ƙarfin rigar da za ka sa iyalanka ka biya musu bukatarsu sai ka ga wani kuma aka san haka bai kai ka ba sai ka rika masa izgili Allah ya hana ka asa an ya kunu khairan minhum ta yiwu su bisa alkhairi ta yiwu a gurin Allah shi mutumin kirki ne kai wannan aikin da kake ganin zai kai ka aljanna sai shi dan ya shiga ciki ko zai shi dan ne iska ne idan ya yi ƙoƙarinsa ya ga ya ɓata ma aiki ya gagara to a cikin abin da kake so kake yi sai ya shiga ciki sai ya ɓata maka baka sani ba misali ina malam a tarawihi shafi guda ke karantawa yawwa to ka zo bayan kana sallah sai ka fara jin kai karatun da ya fara tsayi yanzu ka ga ya toshe ɗan ne sai zai fara sa ma shakku a zuciyarka sai fara sa ma rauni gobe karka zo haka ba za ka zo ba a a alheri za ka yi sai shiga zuciyarka ya sa ma rauni a alherin ai ka ba shi ka zaman kawai ka huta ka kila ka niyan ba naira ɗari ne to ai ko hamsin maka ba ai ba kai kaɗai ba ne wani ma zai kawo ka zai samu da yawa ka ba da hamsin mana sai ka ba da hamsin to wala gobe kuma za ka bar ko kobo ba to ta yiwu wanda ake wa izgilin ya fi wancan mai izgilin alkhairi wala ne sa'un minisa'in haka nan ma mata kada su yi wa ‘yan uwansu mata izgili a sa'an ya kudin khairi mai hunar ta yiwu su bisa alkhairi wala talmizu an fusakum wala ta na ba zo bil alkwabi kada ku rinka zunɗe wa junanku zunɗe kada ku rinka yaɗa sunan sunan lakabi me ya zunde mun yi magana kwanaki akan zunde shi ne idan wani mutum zai wuce wadda kake so ka zage shi ko ka nuna aibinsa sai ka shuri dan wanka da kafa ko ka taba idanu ko ka kada masa ido ga can ka nuna da baki kar ku yi an ce wani ya zo gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zai tashi sai yunkura da kyar bayan ya fita kaga wannan ya fara tsoba a to an kwanar da mace kun tuna masa kun tuna masa wai za ce misali wancan baki ne wancan dogo ne wancan gajere ne sai ka ce kaga bakin mutumin can ka masa izgile fa ka tuna masa an gani wancan gajeren ka tuna masa cin nama ne na halitta wanda yala ya hana lagabi akwai sunakin da larabawa suke da shi kafin zuwan musulunci da musulunci ya zo suka sassauya sunansu to sai ana kiransu da wancan sunan na da ba sa su sai Allah ya sauka da wani aiwala talbi aiwala ta na ba zubi alƙabi to shikenan tun daga dalilin saukar ayar a wancan za mu yi simbadi mutumin da zai ɗauko sunan wani dabba ko sunan wani arne ya makala a jikinsa a dinga ambatan shi da wannan sunan shi ma ya karkashin wannan ayar ko bai shiga ba ya shiga lakabi ne to sai mu daina a kira mutum da sunansa a haɗa yi da sunan babansa shi ne ƙa'ida duk mutumin da ake mai lakabi galibi ba shi sa kansa lakabin ba sa masa aka yi galibi tun baya so har yi haƙura tun baya so har a dole haƙura wallahi to ke in ka san haka lakabin samar aka yi ba shi sa kansa ba a dole ya amince to karka kira da wani lagabin rahi da sunan dan Allah ya hana wala tanabazu bil alqabi bi'sa mal bi'sa lil fusuq ba da iman tir tir da sunan fasikanci bayan mutun ya yi imani tir da sunan fasikanci bayan mutun ya yi imani kai imani kuma a dinka kiranka da wani suna na fasikanci ba sunan musulunci ba wa malan ya tuba kuma duk wanda bai tuba ba duk kaga daga yau daga yau Allah da kama ka da hujja in ka ci gaba da kiran mutum da sunan lakabi wa man lam yatubu duk wanda bai tuba ba fa ulaika humuz zalimun wa'annan sune azzalimai daka da runde da kiran lakabi bayan imani in ka ci gaba da yi to ka zama azzalimi ji Allah tabaraka wataala sai Allah yake
ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathirun min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun. wala wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ya ayyuhal ladhina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhanni ya ku masu imani ku nisanci mafi yawan zato mafi yawa kenan zaton ya kasu kashi biyu akwai mafi yawa wanda Allah ya hana akwai kuma wani zaton wanda Allah bai hana ba wala tajassasu kada ku yi tajassus bin diddigi sai ka gano laifin mutum don ka zo ka yada don lardar mutumin ta zubi don ya wulakanta wala ya gata ba'azukun ba'aza kada sashin ku yi wa sashi giba kada sashi ya tuna mar sashi a yau hibba a hatu kuma an yi akwai mai haimaitan yanzu ɗayanku zai iya cin naman ɗan uwansa mutacce ɗan uwanka ne ya mutu gawar gata nan sai a baka wuka ka yanka ka ta za ka iya kila za ka ce ba za ka iya ba fakaritumu kuna kyamar hakan to kaga kenan an hada ko an kamantar da gulmar mutum da cin naman mutum bayan ya mutu a shi laifin babba ne an kamantar da gulmar mutum da cin namansa bayan mutu ɗanye ba wanda yake so ya ci naman mutum ni na tabbata wani ko larura ce sai ko ya mutu ko shari'a ta yadda masa wallahi ba zai ci ba to a ce in yi in yi gulmar mutum to daidai yake da wancan mutumin da ya ci naman mutum kuma gawa ma wata kullu ku tsoron Allah na la tawwab rahim amma Allah mai yawan karban tuba ne sigatul mubalaga tawwab mai yawan karban tuba ne rahim kuma Allah mai rahama ne za mu take tana insha Allah sai darasi na gaba السلام عليكم ورحمة الله tambayoyin yawa ne? Assalamu alaikum. Allah shi ƙara ilimi tambaya ta anan shi ne wane ne fasiki mene da bi'unsa da halayensa kalmar fasikanci shi ne khurujun anita fita daga yawa Allah biyayya duk abin da Allah ya haramta in ka aikata ka zan fasiki kowane irin abu in dai Allah ya ce wannan haramun ne to su ka aikata kai fasiki ne na wannan aikin da ka yi na ba ta gane kenan kuma shi bai da wani halaye da za a gane to a wannan kace wannan fasiki ne sai dai wanda aikin da yake na sabo sai yake nunawa a fili to kaga gane wannan fasiki ne amma da zai je aikin fasikancin a boye Allah kuma ya fama sai shi yanzu ba fasiki bane a ba fasiki bane mutum kirki ne ko da yayi a boye la boye ne Allah ya fama sai shi ba fasiki bane amma idan yana nunawa kuma bai tuba ba to daga kana gansa kaga fasiki daga in kaga mutum ya sha giya yana laye a hanya ya sunansa fasiki in kaga mutum ya riko hannun karuwa akan titi suna yawo ya sunansa fasiki ina ba ta mun gane amma kuma in ya tuba to yanzu ba fasiki bane a ta aibu bane zan kamala zan bala wanda zai yi laifi ya tuba to kamar ba da zunubi ne ina ba ta mun gane tambaya ta gaba assalamu alaikum mene hukuncin mutum mutumin da yake kallo a wayarsa har mani ya fito masa da azumi a wanda goma dama ya sani ka fara ta haukarsa yana kallon ƙila fim din batsa sai sha'awa ta kama shi har ya zubar da mani to shi kenan yanzu ya karya azumi sai ya azumin wata biyu a jere ko ya ciyar da bayi sittin. ko kuma yan baiwa wani shi hukuncinsa tambaya ta biyu hukuncin azumin mata da haila ta fito mata saura minti goma a sha ruwa shi za ta rama eh za ta rama tun da rana ba ta faduwa jinin ya zubo mata daga wani azumin ya kari sai ta ba lissafi daga rana ana bin tabbacin ɗaya gobe biyu jibi uku har zuwa lokacin da zai dauki ina mun gane wallahu a'lam ya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma a'id al-islam wal muslimin wa adl ash-shirk wal mushrikeen wa damir a'daka a'da ad-din wa ansur ibarak al-muwahhidin subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wannan yazo